من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون
muna magana kan sha'anin munafukai wannan sura duk abin tana magana suke kenan jiya mun kwana gun da Allah yake ce yake ce su yi sadaka ko suna so ko suna ki Allah ba zai karbi sadakansu ba domin su mutane ne fasikai wani daga cikinsu shi ne jeddu ɗan kaisu lokacin da yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama kamar izini ni in zauna a gidana ba zan tafi ba zan baka dukiyana to shi ne Allah ce ka gaya musu sifantuwanku da munafuncin nan a kusacin musulmai cewa za ku yi sadaka to ko ku yi sadakanku ko kada ku yi sadaka oho Allah ba zai karba muku ba wa mana me hana su an tubbala minhu nafaqatum a karba musu sadakansu babu abin da ya hana a karba musu illa sai dai annahum su abin da ya sa su kafaru billah su yi kafirci ma Allah wa rasuli da manzonsa shine shine dalilin ba za a karɓa musu aikin alheri ba kafirce ma Allah da kafircewa manzon Allah wala tuna salata ba su zuwa sallah in an ci ayi sallah ba su zuwa illa wahum kusa sai su suna lalace wato suna nauyaya suna ganin abun kamar wani aiki ne mai wuya sallah wala bi kuna ba su ba da sadaka illa sai dai wa mukari huna sai dai su suna ki dole ne suke yi ba don sun yadda da cewa akwai lada a ciki ba domin suna gida kamar biyan bashi ne a tilas suke yi to saboda haka ne Allah ba zai karba ba don mawadaci ne ga dukkan abin da kowa ke yi cikin sallansu a nauye da kuma ciyar da wasu a munafance to Allah duk abin da suka yi da sallan da a ciyarwan ba zai karba ba domin suna yi ne tilas fala tujibka فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهد أنفسهم وهم كافرون
Allah ya ce fala tujibuka amwalum dukiyarsu kada ya kawatar da kai babu ya fi shi wala auladum ko kuma yayayensu kada ka kakkan abin da aka ba su na ni'ima a kansu ba ni'ima ba ne a mazaunin nikima ne hukuma ne inna ma ka sani yuridu lawa Allah yana nufin liyazibam don ya musu azaba ne yana niyyar musu azaba ne biha da ita dukiyar da kuma yaya da nasu filayati duniya nan rayukan duniya saboda abin da suka gamo da shi na wahala a cikin tara dukiyan kuma da rashin lada a cikin bayarwa saboda haka da kuma musibu da suke gamo da shi na neman dukiyan wata haka musu rayukansu za ta fita a jikinsu wa musu karihuna suna kafin suna kafirai saboda dukiyan da yayan ba sun fane su ba Allah zai musu azaba da shi ita a lahira fayu azibun billahi a lahira a lahira kuma Allah musu azaba Allah kiyaye mu
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون
وهل su munafukai suna rantsuwa bi'annan su billahi suna rantsuwa da Allah matukar rantsuwansu wa innahu minku su suna cikinku wai su ma muminai ne don suna aikata aikin imani na zahiri amma ba su inda ba kamar sallah kamar sadaka wa ma minku su munafukai ba naku bane ba su cikinku walakin na sai dai su kawo mutane ne yabrakuna su da su da tsoro suna tsoron an tukatilu na kanku yake su kamar yadda ake yakan kafirai to shi ne suna rantsuwa da Allah cewa ai mu ma mumine ne saboda haka Allah ce su ba mumine ne ƙarya suke yi
لو يجدون من جعله مغارات لو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون na waje juna da za su samu majiya mafakan da za su je su shiga su fake au makaratin ko kogo da za su je su buya ba a gani su au mun halan ko wani mashiga da za su shiga su buya to laulau ilai da sun juya gare shi o mu yi mana su suna ta wurin kai da sauri sai su tafi gun su shiga kogon wal isar an kuma sa'a sai su juya su bar ku da gaggawa ba za su zauna da kuma da za su samu nan larudun shan wani abu duk ba zai juyar da su ba kamar doki mai taurin kai yadda ragama ba zai masa ba to wayannan mutanen ma in sun samu mashiga ba su tare da ku yawa ma'ana ko da yake suna rantsuwa gare ku an su wai naku ne Allah ce karya suke yi a cikin razon nasu domin da za su samu gun da za su ɓuya su zama ba su ganinku to maza da sun nemi wannan abin da sun nemi ramin ɓuyan su rabu da ku to amma saboda ba su samu gun da za su fake ba ne ko a wani ƙauye ko kuma a wani kala ko a cikin wani gungu ko cikin wani kogi su shiga ko zazzabo da gurare dai wanda suke na ɓuya da sun samu ko su hau dutse ko su kogo na ƙasa to da haka zai samu gare su ba za su haɗu da ku ba saboda haka don da munafukai suke yi da musulmai tilas ne a gare su don ba maka ba ne mu je ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن يوضوا منها رضوا وإن لم يوضوا منها إذا هم يسخطون
wa min akwai cikin munafukai kuma man yalmizuka wanda yake maka junde annabi fi fi sadaka cikin sadaka bayan hudumin ha in an ba su rarru sai su yadda wayan lam hudumin ha idan ba ba su ba idan mu yasa zo sai ga suna fushi da annabi to akwai masu wannan halayen wannan ta shafa a cikin jawazu jawazu ne wani mutum ne shi kato mai girman kai mai yawan surutu shi ne yake zunde annabi yana ce ba ku ganin wannan mutum wai shi abokinku ne yana raba sadaka yana raba ganima kayan matalauta sai ya ce wai shi yana adalci wani fada ya ce kuma ba shi ba ne zulhu wai sarsu ne wanda za mu je mu same shi har kusu wanda shi ko munafuncinsa shi ne take cutarwa wa musulunci har yau har kusu shi ne yake wannan magana har kusu bin zuhairin su ne yake faɗa to shi ne yake in kana sadaka sai ya rika ganin ka yana aibunta ka yana haɗa ka da mutane yana ce ba ku ganinsa sai kawai wanda yake so yake bayarwa amma ya hana mu kuma ya ce wa ya adalci Allah ce walau annam da su ولو أنهم رضوا ما آتيهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون
walau annam da za a ce su ralu sun yadda da ma atahumullah wa rasul abinda Allah da annabi ba su na ganima abinda annabi ya raba abinda ya zo ya samu na rabonsu da za su yadda da haka wa qalu su ce hasbunallahu Allah ya isa mana dukkan damuwanmu sai hutina lahu Allah zai ba mu gaba min fabli daga falalansa wa rasulu manzon Allah ma zai ba mu in an samu wata ganima da sun faɗi haka to da ya fi musu ina mu ilallah ga Allah ragibu da muke kwaɗayi to ya fi su je suna aibuta manzon Allah yawa bi an yi na muna sauraron Allah ya wadata mu jawabin launin nan lakana hayar lam da haka suka yafi musu alheri a maimakon su je suna annabi manci ma annabi suna aibunta shi to da sun faɗi cewa sun faɗi haka cewa abin da aka ba su shi ko kaɗan ko mai yawa suka yadda kuma suka ce Allah da annabi sun yi san mana Allah da annabi za su ba mu baiwansu da in su lokacin da su mu ma da ba mu samu wannan yanzu ba to muna kwaɗayin samu abun Allah gaba do da haka suka yi dafi musu ya fi su je suna aibun ta manzon Allah muje إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغائبين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم inda masa da ƙatu ka san sadakoki kamar zaka to zaka ana ba da ita ne ga ma'abutanta su takwas a nan su ne Allah ya faɗa idan baka ba su ba ka bai wani don son kanka to ka yi asara Allah yana bin ka bashi su ne wayannan mutane kuma idan an same su ba hana wannan sinfi sarki zai raba zakka a kansu daidai wa daida amma akwai gare shi in ya so ya fifita wasu akan wasu don wani ya fi wani talauci to wanda ya fi talauci ya fi kamata a taimake shi lilfakarai ana bayarwa ne matalauta allazi na lajibu na ma ya kawo wanda ba su samun abin da zai auku musu min kibatin na isansu shi ne fakiri ko da yana da abin yin zakan amma kayan dukiyarsa shi ba dai isa shekara yana ci ba to wannan matalauci ne saboda haka kaga yawancin mutanen matalauta ne amma dai ka bayar da nakan kai fakiri in wani ya so wanda ya fi ka ya bayar ka to wannan ba laifi su ne mayarwa ga munafukai da suka ce manzon Allah sallallahu sallama ya kuma annar rasul annabi yana karɓar zakka ya bayar makansa da kuma ma mutanen gidansa dan adam bai da kirki to shine Allah yake fara to annabin ma zakan ba nasu bane zakan na wayannan mutane takwas ne kuma annabi da mutanen gidansa ba su ci zaka annabi ita an haramta masa saboda girmansa da tsarkakarsa saboda haka ba nasa ba ne balle a je a yi tsegumi a ce annabi yana raba zakka da shi da yan uwansa ba ya yin haka din wal masaki da miskinai wanda ba su samun abin da zai ishe su kamar wanda yake ba in ya samu abinci yau gobe ma ne zai nema to shine miskini wanda ba da abinci ko na kwanaki da yawa fakiri kuma shine yana da abin da zai ci amma ba zai kai shi shekara yana ci ba marabansu kenan saboda haka fakiri ya fi miskini kenan wal'amili na aliya da masu aiki a kanta wato sadakan min jabin wa gasinin wa katibin hashir wanda zai je karbo da wanda zai raba da mai rubutawa da mai tarawa ko da suna da shi su wannan shi ne ke tara zakan daga hannun masu ita wannan shi ne ke raba ta a kan wanda suka cancance ta wannan shi ne ke rubuta ta don a ba da ita ma mazowanta wannan shi ne ke taro yake tarawa yake ake tarawa gunsa yake tarawa to wayannan su hudu ana ba su zakka wato kamar musulunci akan aika mutane su karbo zakka to wanda zan tura su karbo wannan ko da suna shida ba su haka akwai wanda kuma suna da aiki su san wanda suka cancanta a ba su su ma da a ba su kuma akwai mai rubuta kaza ne yawan dukiyan shi ma za a ba shi haka kuma wanda yake tarawa shi ne mai baitulmali to shi ma za a bashi saboda haka mutum uku kenan wal muwallafati qulubun da wanda ake hada zuciyarsu kansu so musulunci don su musulunta ko kuma in sun mutuntan a ba su don musuluncin ya tabbata gare su ko kuma wasu masu kini da su su musulunta domin ganin alheri gare su ko kuma ba haka ba don su kaɗe musulmi to wayannan za a ba su su ma za a ba su al'awwalu wal akhiru la bayani da na farko da na ƙarshen ba a ba su a yanzu a wajen imamu shafi ba a ba su amma sabanin guda biyun na tsakani su ana ba su su ne wato wane min jabi wa kasimin katibin wahashir to wato ba a ba su muje wayannan an bari daya biyu uku mutum hudu kenan wabin gabi haka kuma cikin waye mutum ne bawa amma yana lazimta masallaci to shi in abin da zakka za ka fanshe shi da shi don ya yi bauta ma ubangijinsa Allah to shi ma kan yi bashi a kunce wuyansa daga bauta kudin zakka a ce kudin zakka ne nawa ne mai gidansa zai fansar da shi sai ya ce kaza ne to sai a rubuta a sai a biya a ce kuma shi mutumin ya tafi ya bauta ma Allah walgarimi da wanda suka yi bashi mutu bashi alu daini masu bashi idan suka dano in sun ci bashi ligari ma sai ba don sabon Allah ba su ana ba su su biya ko kuma sun tuba ba su da wadata akan ba su ko kuma don gyara tsakaninsu su ma akan ba su komo wadata ne islamul bayani gyara tsakani a yi sulhunta to mutum mai bashi bashi ya masa yawa in ka zo ka da zaka sai ka kira shi ya faɗi dukkan bashin da ake binsa amma ba za ka bashi kudin ba sai ka nemi mutanen sai ka biya su ga kudin da kuke bin wane bashi don shi ma bashi bauta ne sai a yanta shi to shi ma akan biya bashi wa mutum amma ba shi za a bashi a ce je ya biya ba don al'adar dan adam in ka bashi sai je ya saki ci to sai ka biya masa bashi shi ke ne ya samu yancin kansa wa bi sabilillah da kuma cikin tabarkin Allah malla fayab lahum walau agniya a cikin tabarkin Allah ga wanda babu baitul mali gare su ko mawadaci ne za a bashi da a tafi yaƙi ne to mutum bayi da abin da zai sayi doki bayi da abin da zai sayi makami bayi da abin da zai bari a gidansa bayi da abin da zai ci to shi ma sai a ɗibi dukiyar zakka a bashi amma inda baitul malin musulmi sai a bashi a cikin baitul malin musulmi amma in babu to sai a bashi a cikin a cikin wannan dukiyar saboda haka wato ya sayi kayan yaƙi ya mallaka a masaban to shi ma za a bashi kuma wanda suka tsaya da jihadi ko muka ce za a basu wanda babu baitul mali amma yin akwai baitul mali musulmi a ciki za a basu ya sayi makami ya sayi sulke ya sayi doki da kuma masaban imamu maliki ya ce ɗaliban ilimi ma za a basu masu neman ilimi na addini su ma ana basu a basu don su masu jihadi suke don Allah ko da suna da wadata in dai ba da a ce akwai baitul malin musulmi ana ɗiba a basu to shi ke na sai a basu to amma da yake babu to su ne masu jihadi in an fitar zaka sai a basu yanzu mutane su an namimanci ko da yake ma almajiran ma ba su suke ba sai su sai ba a bai almajirai wai ba su da zuciya ne to ba haka ba ne imamu maliki ya ce za a ba su wanda suka shagalta da neman ilimi domin ba za su je su yi wani aiki ba saboda damansu da ilimin in an yanke haƙƙinsu a baitul mali sai a ba su a can mun ce farko mun ce sadaka na fakirai ne to har muka ce annabi da mutan gidansa ba a ba su su ne banu abdulmuttalibi ba a ba su dangin annabi a da saboda zakan dattin mutane ne su kuwa sun fi ƙarfin haka amma yanzu tun da yake ba su ba a ba su dukiya a baitul mali da sadaka to su su ma za a ba su za a ba su su dangin annabin ma su su banu hashim din da banul muɗalibi imam maliki ya ce banu hashim ne kawai amma wanda banul muɗalibi su ne wanda ba su cin zaka su ne sharifai din nan wanda yanzu ake musu annamimanci ana ce karya ne suke yi sharifai haƙƙinsu yana kan musulmai dole ne a ce amma yanzu sai a ce wai kada a taimake su wai mutum zai zo bakin fata kawai ya ce maka shi ne ina ruwanka mutumin da ya zo ya ce maka shirifi ne ka ba shi don Allah in ba sharifin ba ne shi da Allah kai ba kai saka jarraba shi ba wai ya za a yi baki ya zama sharifi zamanin da duniya ta ɓaci aka yi ta neman sharifai ana kashe su a ƙasar makka shi ne suka ƙawarsa suka yi yamma suka zo morocco har suka zo shiga ƙasashen nan fari ne ya zo ya haifi ɗa baki saboda matan ya aure baka to saboda amma bai hana shi sharifu ta kafa don sharifu ta kan ana gadonsa ta ɗa namiji ne uba ake yi ba uwa ba to saboda haka sharifi ne to shi sharifi yanzu muna yara lokacin sakkwata ma in ba sakkwace ya zo gari gidan sarki yake sauka dole a sarki ya ciyar da shi sakkwata ba ma ana ce su zuriya ne na shehu dan hodo to ya kuma zuriyan annabi ka ce bai yi ba saboda haka wannan shaidanci ne Allah kiyaye mu to za a ba su da a bai sharifai za a bai masu jihadi a jikin jihadi ne ya ce da a bai masu neman ilimi in kaga mutum ya tsaya da neman ilimi to za a bashi ilimin addini fa amma yanzu in mutum ya tsaya da neman ilimi ma to shi ne mutane za su tsarge shi sai a ce bai da zuciya ne kuma ba rashin zuciya ba ne haka dama addinin musulunci ya zo malami zai zauna don Allah musulmai su ɗauki haƙƙinsa suna taimakon su da abinci da sutura ya karantar da mutane su almajirai kuma su zo su ma don Allah suke yi su je gun malami suna karatu ko ba su sai da komai ba wai ba su iya kasuwanci ba ne Allah abinda Allah ya ɗaure su su yi don su ne suka kama addini da da ba a taimakon malamai da almajirai ai da addinin musuluncin bai zo nan ba da babu karatun Qur'ani wani sabili dan tafarki da dan tafarki matafi shi ma a bashi zakka wayannan mutane takwas kenan hakirai miskinai masu aikin kan ko zakka wanda ake hana zuciyarsu kuma da kuma cikin wuya a sai bawa da kuma wanda ba shi ya masa yawa da kuma tafarkin Allah da jihadi a cikin addinin Allah da ɗan tafarki wanda ya yanku cikin tafiyansa wannan farilla ne daga Allah guda takwas ɗin nan farilla ne daga Allah Allah ne yanka musu a basu kuma dole a basu wala alimun Allah masani ne da talikansa ya san wanda ya cancanta ya bashi a bashi hakimin gwani ne cikin aikinsa bai halatta a juyar da zakka ga wani wayannan ba sai su wayannan ne duk wanda bayan da kai ka ce wanda kake so ko ai eh wanda kake kake so shine ka bashi da ka bashi in bai shiga cikin wayannan takwas ba ko ka ba shi kayi asara ko ka biya a duniya ko kuma sai ka je lahira da ka biya shi ne ce babu hani ga wayannan dangogi in an same su idan an same su to su ne aka yi baiwa in ba same su ba ne kawai to kuma sai a nemi yadda rayu amma an an same su su ne za a ba su zakka مدير a wayannan mutane takwas mun ji Allah ya ce ka bai yan uwanka akwai ka zaɓi yan uwanka ka ba su akwai ko iyayenka ko matanka duk wanda ba iyayenka dole ne ka ba su a dukiyanka farilla ne zumuntanka dole ka yanka a dukiyanka da kake so ka ba su ba a na Allah ba haka matanka saboda haka idan mutane suka fi da zakar sai ka ji suna tambaya bai matana ina da danwa ga in suna cikin mutum takwas ɗin nan sai ka ba su amma an ba su cikin mutum takwas ɗin nan ba a ce ka ba su ba wanda ba ka son da su ne za ka ba su dole ne wannan allah ce bishe mu mene? a daga muni aminci وجوب استدراك أفراده لكن لا يجب على صاحب المال بوجب كم mai dukiya ba idan ka sama idan ya raba dukiyan zakan yusuri don gagararsa to yana yiwa a cikin mutum takwas ɗin nan in ya samu dangi uku ya bayar ya yiwu ba kamar yadda malamai yanzu kuma suke so su ce wai a ba da zakka wa mutum wai shi ma don baɗi ya bayar ba ba haka aka ce ba a nan an faɗi wannan ba faɗa ba saboda dabaran haka ne sai su ce wai idan an fitar sai a ba da to in dukiyan kaɗan ne aka fitarwa hakan da a ba da an raba shi in mai yawan ne miliyoyi ɗin to sai a bayar da yawa amma mutum zakansa ya fitar da kaɗan an ce ba a ce ka bai mutum ɗaya kawai a dangin wayan nan ba don ana so ka rarraba zakan ne don ya zamo ko da ka mutu jama'a su rika cewa kana zakka su ne sai dun kagun Allah amma kawai don wayo a kafitar ka bai mutum ɗaya wai don shi ma bade wai ya bayar wannan ba faɗi haka ba wa min wamin lazi na yuzuna nabi akwai daga cikin munafukai kuma wanda suke cutar da annabi suna aibunta shi kuma suna ɗaga zancensa su je sir wato maganarsu na sirri suna zuwa su je su faɗa mawakiyansa waya guluwa suna ce in an ce musu wannan abu ba kyau sai su tafi uzun ai shi annabin ma shi mai yawan kunne ne yana jin kowane maganar da aka faɗa ya karɓa fai za halamna lahu idan mun rantse musu ce mu ban faɗa ba an na lamna kun mu ba faɗa ba saddaka na sai gaskata mu akwai mutanen da suke haka suna hiran annabi dalilin saukan wannan ayar wasu jama'a na munafukai sun yi magana a haƙƙin annabi da abin da bai dace su gaya masa ba sai wasu a cikin suka fara ku kame bakin ku fa ga wannan magana don kada labari ya kai gare shi annabi labari ya kai gare shi kuma ya afkar da cutarwa gare mu akwai wani ana ce masa jullasu binu tuwaidin sai ya ce a hau faɗi da abin da duk muka so sannan mu je gunsa in ya kiya mu yi mutu mu ce ba mu fara ba mu yi rantsuwa cewa ba mu fara ba don shi annabi muhammadu mai yawan jin magana ne ya kuma yarda saboda haka shi ya karfafa su a su fada wasu daga suka ce bai kamata ku faɗi wannan ba Allah ce ka ce kul ka ce zun shi kunne ne mai jin gaskiya ba mai jin karya ba mai mustamin hairin shi yana jin alheri ne lakum gare ku la mustamin sharin ba shari yake ji a gare ku ba yumin billah ya yi imani da Allah wa yuminu ya yi imani lilmumina ga muminai don mumini ba a zuton zai karya to saboda haka annabi ba ya karya ta mumini shi ma duk abin da muminai suka faɗa ya ɗauka gaskiya ne laligairin ba wani su ba idan mutum an ce mumini ne to annabi bai ɗauke shi zai karya ba saboda haka duk abin da ya zo ya faɗa sai annabi ya yadda wa rahmatun shi annabi rahama ne ba mai cutarwa ba ne lillazi na amanu minku ga masu imani naku annabi rahama ne gare su annabi ba mai cutarwa ba ne wallazi na yuzuna nabiya wanda suke cutan yuzuna rasulallah wanda suke cutan annabin Allah duk masu cutan annabin Allah to lamu azabin suna da azaba laliyun mai daradi Allah zai musu azaba mai daradi yawa kada su ɗauka cewa yana rufa musu asirin nan akan bai sani ba ne mu je
يعرفون يهلكون بالله لكم ليرجوكم والله ورسوله أحق أن يرجوه إن كانوا مؤمنين بالله suna rantsuwa da Allah lakum gare ku ku muminai cikin abin da ya isa gare ku daga gunsu cewa suna cutar da manzo annan matahu su abin da suka zo aikatar nan wai ba cutarwa ba ne kuma cutarwa ne suna rantsuwa gare ku lirurukun don su yadda da ku don ku musulma ne mumini bai san mumini da gayya ba munafukai suna rantsuwa wa muminai cewa cuta bai afku gare su ba ga annabi wa kazzum zalika suna wai niyan haka bin lahi su yadda da muminai don su koye makansu hukumci da za a musu in manzon Allah ya niyan an yafti kabiru ya, ya, ya musu hukuba shi ne ya, ya halaka da su dalilin wannan aya lokacin da wasu mutane na munafukai suka hadu a cikinsu dai akwai jullasu ɗan suwaidun nan da wadiyatu ɗan sabitu sai suka yi ta zance suna tsegumin manzon Allah suka ce sai suka ce in kane ma ya kulu mawadu in abin da annabi muhammadu ke fara gaskiya ne to mu da muka yi tsegumin sannan mun fi dabbobin muni su da kansu ka fada ma kansu abun da suke akwai wani yaro ana ce amiru amiru dan gaisu sai ya tashi ya je ya samu manzon Allah ce wani da wani sun zauna sun ce ma kaza da kaza da kaza annabi ya sa aka kira su da aka kira su ya tambaye su sai suka yi musu suka rantsa da Allah wallahi tallahi ban fada ba amir ɗin nan magareci ne suka fada amiru kuma shi amiru shi ma ya rantsuwa a gun ya ce wallahi tallahi sun fada annabi annabi saboda wai ya ga su manya ne a shekaru sai ya gaskata su sai amiru ya zauna a gun yana addu'a yadda ce allahumma saddiki sadika wa kazzibil kazzib Allah ka gaskata mai gaskiya ka karyata mai karya to shine Allah saukar da aya cewa shi yaron shine mai gaskiya su wannan da ake ake ganin su manya ne su ba su da gaskiya sun sai su zo suna muku ranzuwa wajen ku yadda da su wala wa Allah da manzonsa a haku su suka cancanta an yi ruku yadda da shi Allah ka yi abin da Allah zai yadda da annabi shi ne gaskiya in kakuwanu in dai ku zama muminan muminai in muminan gaskiya ne to ku yi abin da Allah da annabi zai yadda shi ne ba akasin haka ba an yi tauri an ɗayan talami da aka ce yirluhu da a ce yurruhu ma to amma abin da ya haka saboda lazimtan yardan biyu yardan Allah da yardan annabi duka ɗaya ne shi ne Allah ya faɗa nan a haƙuwa yurruhu shi ne ya cancanta ku yarda da shi ko shi Allah ko shi annabi duk ɗaya ne in kun yarda da ɗaya to kun yarda da ɗaya mu je
ألم يعلموا أنه من يهادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم
alam ya lamu ba su sani an na wucewa shi sha'anin man yi hadidillah wanda ya saba ma Allah wa rasulahu da manzon Allah Allah dai yanta suya da manzonsa wanda ya saba ma Allah da manzon Allah shi ne wanda ya saba manzon Allah ya saba ma Allah kamar waye da wayan nan suke tsegumin annabi to duk wanda ya haka fa anna lahu nar jahannama yana da wutan jahannama saboda ya saba manzon Allah khalidan yana da mafiya cikin ta zalika wannan shine alhizul azimi kunyata babba mutumin da ya gama rayuwarsa ko da jin daɗi ko ba jin daɗi ya je shiga wutar jahannama wannan ya yi asara Allah kiyaye mu
يعلم المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون
ya zarar munafiku na munafukai suna ne tsoro suna kiyayewa an tuna zalalim kar a saukar kansu su watan wata sura tuna biyu ta ba da labarinsu kamar yadda aka yi haka ta ba da labari bi mafi kulubi abin da yake cikin zuciyarsu na munafunci wa ma zalika amma su tare da haka ya stazu suna izgili ƙulga ya musu istazu ku yi izgilinku inna la Allah mugrudin mai fitar da mata zaune abin da kuke kiyayewa ne abin da kuke tsoron a fitar da shi na munafincinku Allah zai fitar da shi za a gan shi za a ga munafincinku wannan ta sauka a cikin mutum goma sha ɗaya na munafukai wato an tafi yakin tabuka ana dawowa sai wasu munafukai mutum goma sha ɗaya sai suka tsaya ma annabi a cikin dare a duhu wai da su kashe shi suka yi maza suka je gaba akwai wata hanya ta kan dutse sai suka je suka tara gun don annabi ya zo wai su kashe shi da dare ba gane ba sai suka juya kamansu da tufafinsu da komansu suka juya a dare mai duhu sai annabi malaka jibrilu sai ya zo ya ba shi labari da abin da suka ɓoye a zuciyarsu su munafan yau muna annabi sallama sai annabi ya yi umarni amma ɗan ya saru ko kuma su zai fata lemani ya shi ma ya wuce gaba da jama'ansa su je su kora su tun annabi ya zo gun ba da aka zo gun shi ke huzai fata lemani sai ya yi maza sai ya zo ya kora su to da aka koya su a cikin dare mai duhu sai suka yi gudu suka je suka cikin jama'a mai yawa ba gane su ba sai annabi ya ce masu zai bada da mani ka san ɗaya daga cikinsu ya ce wallahi ban san kowa daga cikinsu ba don sun canje kamanninsu annabi annabi ya ce to wane ne da wane da wane da wane har mutum goma sha ɗaya su ne suka yi niyan wai su zo su tare ni in na shiga hanya mai wuya su kashe ni a ciki to sai huzaifatul yamani din ya ce annabi mai hana ka aike mu mu je a same su a kashe su annabi ya ce a ina kin kada larabawa su ce shi annabi lokacin da ya nasara da mutane suka bi shi ya shiga kashe shi saboda haka Allah zai isan mana da abin da da ku gane su shine da Allah zai fitar musu da kazaza kowa sai Allah da kishin su kowa sai kazaza a kafadansu kazazan har ya nitsar musu da kirjinsu munafunci ba kyau ka duka daga cikin jama'an annabi ne da aka yi tafiya aka samu wasu wanda suka shirya cewa su su zo su kashe annabi to shi kenan ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون
walayin sa'altam in ka tambaye su me suke fada me suke kullawa an ka tambaye su a isgirin nasu An- annabin ne da alkur'ani wa musayiruna maka ga suna tafiya da kai da annabi da ƙur'ani ne kuke aibuntawa laifunan wallahi da sai ka ji sun ce maka ba haka ba ne sai su kawo hanzari na karya inna ma kunna na na hulu wa nalab mu mun kuta ne kawai cikin tarin mu muna wasanni saboda mu yanke hanya muna tari ne mu yanke hanya Allah ce kulgaya musu yanzu abillahi da Allah ne wati da ayoyin sanalar alkur'ani wa rasuli da manzonsa kuntum tastazuna ku kuka zan kuna izini da su da Allah da annabi da qur'ani shine abin wasan ku ya Allah ya tambaye su haka don abin da suka yi wayannan abubuwa uku suke magana kai wannan abin magana ke kayi wasa da Allah kayi wasa da Qur'ani kayi wasa da wajen Allah saboda haka wannan ba abin wasa bane la ta'tazu لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين to kace musu la ta'tazu kalku kawo wani hanzari kalka farto hakikan kun kafirce ba da imanikun bayan imaninku wasa da sunan Allah da annabi da- da ƙurani kafirci ne a yi zahara kubruku kafircinku ya bayyana ba da zahari in bayan da kun bayyana imani yanzu kun zama kafirai in yi ba an an yafe an da ya fata min ga wani yankin jama'a naku saboda sun yi ilasi suka tuba kamar makshar ɗan jubairu a cikin mutanen akwai maksha ɗan zubairu in in an yafe mu- mu- ma irin wayannan wanda su ba su yi ma- munafurcin ba su kan yana cikinsu suna magana suna magana bai ansa ba yana dariya amma bai kutsa maganarsu ba kuma yana gardaman shashin abin da yake ji in sun sifanta annabi da wani sifa sai ransa ba zai yadda ba to shi wannan irinsa Allah ya sani in an yafe musu yana ce alama inni la la zalu as ni Allah ni ban gusa ba ina jin aya ana karantar da ta wanda har fa gashin tsikan jikin mutum yakan tashi kuma zuciyar mutum yakan kada to, to saboda haka Allah ka sanya mutuwa na ka sanya mutuwa na ni kisa ne za a mini a yaƙi shi kenan Allah ya karɓi tubarsa an kashe shi a yaƙin yamama da na abubakar kuma ya ce Allah gawa na ma kana ganta balle wani ya ce shi ya wanke ni shi ya ya min likafa ne shi ya misli ni saboda haka ba a gaggawansa ba ba wanke shi ba ba ya abin nan ba to ba a samu wani mutum daga cikin muminai da ya irin wannan addu'a Allah ya amsa masa ba wato shi suna fada yana cikinsu shi kan tafiya ne ya hada shi da su bayan son abin fada ana haibunta Allah ana haibunta ƙura'ana ana haibunta na bayan so to amma dole ne yana tafiya dole ya tafi da su to da wannan aya ta sauka cewa abinda suke fada munafunci ne to shi ne shi ne makshaɗin makshaɗin jibairu to allah ya ce in an yafiya ma wani a cikinku kamar irin wanda bai ji daɗin maganan ba to a zaɓi fatun wasu azabu jama'an sai an musu azaba bayanan domin su kawun mutane ne mujrimuna masu sabon Allah sun tabbata kan munafunci da kuma isgili da annabi sallallahu alaihi wasallam
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف وينهون عن المعروف ويقبلون أيديهم الله فنسيهم إن المنافقين هم خاسرون
almunafiquna munafikai wal munafiqatu da munafikai mata balum shashin su min bali daga shashi wato suna kama da shashi munafiki namiji da munafika mace kama abu ɗaya ne aka tsaga ya muruna bil munkari suna umarni ne da mummunan aiki a sabi Allah kuma da mummunan aiki a saba ma Allah a saba ma manzon Allah su munafukai abinda suke yi kenan a sabi Allah a saba wa manzon Allah shi shi ne aikinsu wa yakbiluna aydiyahum suna rike hannunsu ba su so a yi sadaka cikin bin Allah nasulla sun manta Allah sun bar binsa falasiyam Allah ma ya manta su da lutufinsa ya bi tausayinsu inna munafiki na kaga munafukai kuma alfasiku na su yin fasikai in kana neman fasiki to in ka samu munafiki to shi kenan ka samu abin nan me fasiki fasiki shine mutumin da ya fita daga raman Allah shine fasiki to munafukai su ne fasikai mu je وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم
Mhm. وعد الله المنافقين والمنافقات Allah ya yi alkawari munafukai maza da manu- munafukai mata dama abu da ne aka ce wal kufara da kafirai ya ana gabatar da munafuki akan kafiri saboda haka munafunci sharrin munafuki da wutan munafuki ya fi na kafiri sharrin munafuki da kuma wutan munafuki ya fi na kafiri Allah ya musu alkawarin nara jahannama shiga wutan jahannama fi hasbun ita ta ishe su ita wutan jahannama wa la'anahum lahu Allah ya la'ane su abadan an rahmati Allah ya ne san tasu da rahamarsa wa lahum azabun suna da azaba muqimun zaune ne daimun antum ayyul malaku azaba da wurin ne ku wayannan munafikai kuna da azaba wanda yake madomiya Allah ka kiyaye
فالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستم- فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فما است- فاستمتعتم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخلقوا كالذي خابوا أولئك حبلت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون
to suna da azaba zaune kallazi na kamar wayan da min kablin su yi gabansu kanu sun zama a shadda min hunguwatan sun fi su tsananin karfi wa aksara amwalan sun fi su yawan dukiya wa auladan da yaya da dukiyan da yayan bai musu magani ba na azaban Allah fassarta suka ji daɗi da alaƙin da ɗabi'arsu shi ne rabonsu na duniya suka ji daɗin duniya fassarta su kuma munafukai munafukai na wannan lokaci kun ji daɗi bi alaƙin da rabonku na duniya kamar santa da zina mai kawo kamar yadda wasu da suka rigaye ku suka ji daɗi suka kwantar da hankalinsu da sha'anin duniya min gablin gabanku biya lakin da rabansu na duniya suka ji daɗin haka wahudun kuka kutsa cikin sukan annabi da kuma aikata aikin banza kallazi na halu kamar wayan da su na da can manyan kafiran farko su ma suka kutsa ulaika wayan nan wanda suka kwaikwayi wayan can habi da damalin aikinsu ta rushe fi duniya wadda a duniya da lahira jin daɗi da suka yi da rayuwarsu da ƙarfinsu da dukiyarsu da yayansu bai musu amfani ba tun da ba su yi shi ta hanyar da Allah ya yarda ba wa ulaika wayan nan kuma khasiru su ne tababu mu je
ألم يأتكم نبأ الذين ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون alam ya ci bishin labari bai zo mini ba ne su masu jin daɗi da rayuwar duniya kamar wanda da suka wuce suka ji daɗi labari bai zo musu ba ne labarin su waye shi ne Allah ce na ba labarin Allah zina min gablin wani suke gabansu ƙamun mutanen annabi nuhu su ne kan taurin kai wanda ya shekara 950 yana kiransu amma ba su amsa ba wa'adin da hajiya mutanen annabi hudu ba su ji yadda aka yi da su ba ne wa samuda samuda mutanen annabi salihu ba su ji yadda aka yi da su ba da jin daɗin duniya ƙarshensa wa ƙaumin ibrahim da mutanen annabi ibrahim wal- wasa bi mana da mutanen madiyan da mutanen annabi shaibu ba su da labarin wayannan mutane yadda jin daɗin duniya ya zame musu ne wal mutanuka da mutanen rukuki mutanen kurmi a tanhum mursuluhum manzanninsu sun zo musu bil bayanati da hujjoji da mu'jiza suka karyata su aka halakar da su to haka duk wanda ya kwaikwaye su shi ba za a masa haka fama kan da Allah bai zama lezam ya zalunci su ba Allah bai zalunci yayin da ya halaka su walakin kanu sai dai su ne an busan ya zaimuna suke zalimtan kansu su suka zalimci kansu suka saba ma Allah abin da ya samu su kuma su suka so Allah kiyaye mu والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم
والمؤمنون مؤمني ماذا والمؤمنات المؤمنين ماتا بالهم أولياء بال su ma shashinsu masoyin shashi ne a cikin addini yawa ya fassara da shi haka aka sun munafukai munafukai maza da mata su irinsu ɗaya ne amma a ce muminai maza da mata su shashinsu masoyin shashi ne cikin addininsu shashinsu masoya shashi ne ya muruna bil ma'rufi su kuma suna aikata aiki munni da aikin alheri wayan hauna da munkar suna hana aikin munkari wajibu da salati suna tsaye da sallah kan lokacinta rautu da zakati suna ba da zaka a cikin dukiyarsu wannan aikinsu kenan yaudiyun da za suna bin Allah wa rasulahu da manzonsa ulaika wayannan masu hali wannan sai yarhamuhumullahu Allah zai ji tafsirin su Allah ka ji tafsirin inna Allah Allah azizun maboyayi ne wani abu duk ba zai gagare shi ba akan ya zartar da abin da ya alkawari ko kuma kun abin da ya narko hakimin gwani ne wanda ya kan saka kowane abu gunda ya dace wa'adan lahul mu'minin wa'amuhu wa'ada Allah Allah ya alkawari ma'almumini nuna walmuminati muminai maza da muminai mata ya musu alkawarin menene shi ne jannatin ya musu alkawarin aljanna Allah ka samu shiga ta jirimin ta talar wanda koramai hudu ke gudu a karkashinta shine ruwan aljanna zuma aljanna madaran aljanna giyan aljanna Allah yadda famfo yake gudana haka wa'annan duk abin da ka so za ka ɗibi sha a dukkan da yake halidi na fiya da su dawwama cikin aljanna ba shiga kawai ba da su dawwama in sun shiga kuma masaki na ɗayi batan da mazaunayya masu daɗi fi aljannata ne a cikin aljannan zaman suna da mazauni mai daɗi a cikin aljanna wato la ta hulu wa nasiru ba ta rabuwa ba ta gusawa an rawato an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama an ce menene wanda Allah ya ce mai yan ajira suna da masaki da ɗanyi batan aka tambaye shi annabi ya ce lu'un tsoraye ne na lu'uli kuma a cikin kowane tsoro akwai gida ɗaki saba'in a kowane ɗaki kuma an yi shi da yakutu ne ja a kowane ɗaki saba'in akwai gida na zumurudi kore a kowane ɗaki akai gado saba'in akan kowace gado akwai shimfiɗa saba'in mai kowane irin launi akan kowace shimfiɗa akwai matan aljanna wanda take sauraronsa to wani shi ne masaki da ɗayi mata fi jannati annin kuma ya ce a kowane a kowane ɗaki akwai akoshi saba'in a kan kowane akoshi akwai launi-launi na abinci saba'in to duk shi ne ake ce masaki na ɗayi batan Allah ka bamu masaki na ɗayi batan wani ruwani mina laiki suna suna kuma da yadda daga Allah kuma wannan yaddan shi ne ya fi girma daga duka wato yadda daga Allah to Allah ya ce ya fi ya fi wa'annan abubuwan duk da aka fara da gidan da matan da abincin to yaddan Allah da ya fi wani lokaci yaddan Allah yana zuwa gare su ya zo a hadisi Allah zai ce ma yan aljanna Allah ka samu ne ko kun yadda da abin da na baku sai su ce Allah mai yadda ya sa ba za mu yadda ba mun yadda ga shi ka ba mu abin da baka bai kowa ba mun yadda to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce musu zan ba ku kuma wani abu wanda ya fi wannan sai su ce menene shi sai ya ce zan halalta muku na. to yardan Allah ya fi wannan abin duk da muka fada masakin ɗai batun nan ko kuma zalika wannan huwal fauzu shi ne rabo al'azim babba Allah ka ba mu babbar rabo don albarkar annabi don mu kwana nan نعم كل
aya ce wadda aka karanta suratul jiya مهم.
yana so malami masa bayani a cikin wannan aya مهم.
kullu nafsu bala
كل eh, kullu nafsu bala
لا يجوع كلنا عن الراحة
kullu nafsu bala kullu nafsu bala a cikin suratul tauba ne ce da aka karanta أكيد أكيد كل نفس من إيه؟ بلاء وكنا نقول بلاء to a cikin a cikin sura a cikin a cikin ayoyi ne ko a cikin shari
a cikin wanda ji a karanta cikin sura da aka
a ba aya ba ne kullum yusi illa ma ka tabballahu lana huwa maulina wa illa fa laka kalmu to bayanin da da yake so karanta bayani da yake so falalantin falla oho abinda yake tambaya shine ayan kullum yusibana illa ma ka tabballahu lana huwa maulina wa ala Allah falyatawakkal mu'min ba ma'anar yadda ke nufi yana faɗan wato mm, abinda ake karanta a- a- karanta ayar da su yana daga cikin ayoyin tsarin kai wanda mutum yana yi Allah zai ka- kare shi daga dukkan shari kullum yusibana Mhm. dafa'i ne in mutum yana kare shi Allah a yana karanta da niyya Allah zai kare shi ga dukkan abinci hukuncinsa ya saba ma Allah kuma tubansa sai da ya ta istighfari Allah ya so kwanan bayan mun yi kar- ka- karanta cewa da ma- ma- ma- shafan mata mai lada da lulu da abu uku da muka wada duk laifin su kusan ɗaya ne amma to shi shafan mata mai ladan don Allah ya ce a- a- ya ce za su tambaye ka sha'anin mata masu Allah ya ce haila sai ya ce to ka ce musu azir shi cuta ne wato cuta ne kada ku sace su a cikin jinin al'ada saboda haka idan mutum ya yi amma ba ce ga irin tubansa ba ba ce ga ai ai laifi ne amma ba ce ga irin tubansa ba amma sai dai mutum ya yi ta tuba ma Allah Allah Allah ya fi mana turaren wuta ba- babu laifi a kuna masallaci babu laifi ƙanshin zafi sai dai in hayakin yana yana yana hawa kan mutum to ya kauce ma hayakin amma ya ji ƙanshin babu laifi hukuncinsa daidai ne idan ya yi wazifa shi kada ya zo ya samu yan wansa suna wazifa sai ya shiga shi ya yi wazifa da niyan kamar da masalla ne ya kai kai daya da ka zo ka samu masallaci sai ka bi su wannan ba babu laifi in sai dai wai sallar mag- magariba ne kawai ba a yi amma sauran salloli in kai kai daya to in ka zo ka samu jama'a za ka bi su in kai ɗaya kai yawa duk ɗaya ne menene bambancin kuyanga da gwargwara duk ɗaya ne baiwa ita ce kuyanga kwara kuma wanda aka mata sadaki ita ma bai wanne ba su samun yanci sai ta aihu eto akwai maganganu da yawa ba a dai an ce ba a samu sai ka saya ko ka gada ko an baka to amma yanzu bayin sun riga sun bata cikin mutane ba a sanin su amma in an san wanda yake wannan bawa ne sosai kamar yadda sarakuna suke tare da bayi a gidansu su dama an san shi bawa ne to ana iya a ɗauki kwarkwara yar bayin ta zama kwarkwara mai sarkin amma kamar yanzu na sai dai ba a samu na kamun akwai yaƙi ba a samu aiki wani aiki ne nauyi a wurin musulmi a addinin musulunci a addinin musulunci a yi sauki ne komai cikinsa sauki ne abu kuma bayan nauyi sai in kai ka nauya shi abu dama sallah ne azumi zakka haji bayan tawhidi kaga sallah bai da nauyi a gun musulmi azumi bai da wuya a gun musulmi kuma haka shi ba da zakka saboda haka sai dai yan mutum yana har ma shi aikin haji din bai da nauyi
sai ce wannan aiki ne Allah subhanahu wata'ala ya fi karba dawa a wajen bawansa
aiki idan mutum yana da ihlasi shi ne Allah ya fi karɓar aikinsa ya tsarkake ab- aikin don Allah to shi ne Allah yake karɓa da gaggawa Allah kan ya yi mu Allah biya mana Allah biya masa mu ma an musulmai Allah biya mana dukkan mu
wannan ya ce assalamu alaikum yana da dalilai ne guda biyu sun- ya daɗe su amma ba zaman lafiya kuma ya rasa yadda zai yi ya rabu da su don yan uwan juna ne ke kansu yake roƙon addu'a a wajen malam da sauran yan uwa musulmai Allah ya ba su zaman lafiya ban ji farkon maganan ba
yana da iyalai da guda biyu amma ba su zama lafiya kuma dukkan su dan wani juna ne shi ne yake rufa ma a cikin shi da ruwa sauran ruwa ba su to Allah shiyar da su sai wannan ya ce assalamu alaikum da fata malam zai sha ruwa lafiya ya ce yana da iyali ne tana fama da ciwon makarai kusan shekara ashirin da biyar kenan har ma ya kai ba su barin su suna sanin juna ta fannin auratayya yake roƙon malam ya taya shi da addu'a ko kuma ya bashi wata addu'a da zai dinga yi domin ya samu sauƙi a wajen waɗannan
Allah sauki basa sai dai na- um, addu'an da zan bayi shi ne shi ne rabbi inni a'udhu bika min hamazati shayadini wa a'udhu bika rabbi an yahduruni ya yawaita yin haka rabbi inni a'udhu bika min hamazati shayadini wa a'udhu bika rabbi an yahduruni Allah ya taimake shi ya karasa Allah ya taimake sauran musulmai ma duka su samu gidaje su shiga don albarka annabi Allah ya ba shi nasara Allah ya ba shi nasara
sako ne wani mun ya ce da Allah ya sanar wa malam ina neman addu'a ne ta shekaransa sha ɗaya da matarsa Allah bai bashi aihuwa ba haka shi ne yanzu na ƙara mata yana roƙon ɗan uwa da malam su taya shi da addu'a Allah ba shi aihuwa to Allah hore masa Allah hore masa Allah sauke masa ni salatin annabi goma Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu da iyayensu Allah ya gafarta ma malamanmu da malamansu Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu kwanciyar hankali Allah ya ba mu karuwan arziki Allah ya kare mana fitina Allah ya mana buɗi na alheri don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam الله لا اله الا هو الحكم لا تاخذه سنه ولا نوم وهو في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشاء له لا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يهدون بشيء من علم الله ما شاء وسع كرسي السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما الله يكيه الله يكيه من الدين Allah kiyaye mutuncinmu Allah kiyaye gidajenmu Allah kiyaye mana angoyinmu Allah kiyaye mana garinmu Allah kiyaye mana kasanmu duk abin da zai ta da hankali Allah kiyaye mu duk abin da zai zama mana alheri Allah ya ba mu Allah ya biya bukatunmu dukkan kowa da bambancin bukatunsa Allah ya biya mana بسم الله الرحمن الرحيم الذي يجعل ظهرك ورفعنا لك انما الاسر يسرا الله من بولينا الهيلي Allah mana lumfi a cikin rayuwarmu abinda duk muke nema Allah sauke mana alheri abinda duk zai dame mu na shari Allah kare mana abubuwan da muke nema Allah sa mana sauki a ciki Allah raba mu da wuya Allah raba mu da wahala Allah raba mu da bakin ciki a duniya da lahira dukkan cutaku Allah sauke mana dukkan balawai Allah ya yi mana ‘ya'yan musulmi da suke neman ilimin addini da ilimin zamani da sana'o'i na rayuwa Allah sauke musu Allah sauke musu dukan mai sana'a Allah ya sauke masa sana'arsa ta yi albarka hanyoyin samu ya samu a ciki don albarka na musu da sana'a Allah ya raba mu da kunci bismillah na zan lafi da ya tulka dina na fasharin tanazzalul mala'ikatu wa rufi ya Allah ya mana albarka Allah ya man albarka Allah albarkaci wannan taro namu duka alheri Allah ya bamu duk abin da muke nema Allah ya bamu ya albarka duk abin da Allah ya bamu Allah ya masa albarka don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu a turo mana albarka a ƙasarmu Allah turo mana albarka a garurukanmu Allah turo mana albarka a angoyinmu Allah ya ba mu albarka a cikin gidajenmu Allah ya sa mana albarka a hannayenmu don albarka na musamman sallama ta albarka ƙur'ani Bismillah.